الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka sharhu riyadus salihin min kalami سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نا العلامة شيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى يومنا شابكوي قوتا شوال هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا دري هدو دا أربعين دا بيروان دا دي دي دا إشرين دا bakwai da shidda ko watan hudu miladiya na da 2024 yau muna ƙalƙashin majalisi na 132 babi na 73 a cikin wannan littahi babu husnul khuluq babi wanda yake karantar da mu kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a mun karanci abinda malami bayani a kan shi na ayoyin da suka gabata a cikin wannan babi da hadisin anas da malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi inda yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ahsanan nasi khuluqan zala sallallahu alaihi wasallama yahi dukkan mutane kyakkyawan halulluka imamu nawawi rahimahullahu ya ambaci a ƙalƙashin wannan babi wannan hadisi na anas da malik kuma dole ne ya kasance mutum kamar yadda malam ya ce husnul khuluq ya kunu ma'allahi wa ya kunu ma'a ibadallah kyakkyawan hali ko tabi'a tana kasancewa game da Allah maɗaukaki kuma tana kasancewa game da bayi na Allah kuma wajibi ne mutum ya kamantu da wa'annan kyakkyawan halulluka malam yi bayanin game da kyakkyawan hali tare da Allah maɗaukaki shine mutum ya yarda da abin da ya hukumta a shar'ance kuma a ƙaddare abin da ya zo na shari'a Allah ya umarni a bi shi da kyakkyawan tabi'a hakanan kuma abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara a karɓe shi da yalwa ta zuciya ba tare da samun kunci ba ko ƙosawa. ba tare da bakin ciki ba duk abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara ko da dai mutum abu ne ƙaddara ce wadda ba ta da kyau to iya da kyau mutum ya miƙa wuya ya haƙuri da halshen shi ne da zuciya shi ya yarda da abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara wannan game da Allah maɗaukaki game da kyakkyawan hali game da mutane shine ya kasance iya da kyakkyawar ɗabi'a game da su kamar yadda malamai suke cewa ana nihin kyakkyawar tabi'a da mutane kaful aza wa bazulun nada wa talaqatul waje shine kame hannun mutum ko bakin shi daga cutar da mutane sannan agaza musu taimakawa mika hannu yin kyauta sannan kuma sakin huska wannan ne na daga kyakkyawar tabi'u wanda wajibi ne musulmi ya kamantu da su kuma babu kokonto a cikin wannan al'amari na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahi kowa a cikin wannan kyakkyawar tabi'a shi yasa malam a kalkashin wannan babi sai kawo aya wadda take karantar da mu Allah madaukaki ya tabi'antar da manzo sallallahu alaihi wasallama akan kyakkyawan hali sai ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzo sallallahu alaihi wasallam kana kan kyakkyawan tabi'u kana da kyakkyawan tabi'u bayan wannan magana an raba ta ne akan bada amsa na rantsuwa inda Allah madaukake bude wannan sura da rantsuwa nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa inna wa innaka la ala khuluqin azim nam ina ga mun tsaya akan wannan gaba har sai da muka shiga akan hadisin قال وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي yanzu dai muna cikin hadisin Anas dan Malik Malik ya kawo wannan hadisi cewa Anas dan Malik yake cewa ma masastu dibajan bin taba ba taba wani dibaj dibaj alhariri ne wanda yake da kabri wanda ba lagai-lagai ba ne ba wala hariran ko kuma alharir ali yana wanda ya yi tabshi min kafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya yi tafin hannun maza Allah sallallahu alaihi wasallama tabshi wala shamamtu ra'ihatan qattun atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka bin shinshinu wani kanshi ba wanda ya yi ƙanshin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko su ɗaya wala kada khadamtu rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ashar sini anas da malik ya ce tabbat nawa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama hidima tsawon shekara goma fama kala li qattun bai taba faɗa min ba ko su ɗaya uffin bai ce ba kash ko uff wannan uffin ita ce adina ƙarshen kalma mafi ƙanƙanci a larabci ta ce uff lima fa'altahu wala kala lishe'in fa'altuhu lima fa'alta bai taɓa ce mun ba game da wani abin da na aikata ya ce mun don me ka yi haka don me ka aikata shi wala lishe'in lam a fa'alhu ko kuma wani abin da ban aikata shi ba ya ce ba ala fa'alta kaza da dai a ce kayi kaza wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi sai hadisin sa'ab bin jathama qala wa an sa'ab bin jathama qala radiyallahu anhu qala ahdaytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan na kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar jakin daji wanda na farauto shi faraddahu alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karbi wannan kyauta da na mai ba falamma ra'a ma fi wajhi lokacin da ya ga abin da yake fuskata na damuwa da rashin jin dadi qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurum ka sani cewa mu bin kai sa'ab ba mu maida ma wannan kyauta da kai ba sai kawai don muna cikin harami muna cikin ihrami qala muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi malin da yazo karkashin sharhin wannan hadisai kala zakara al muallif al hafiz an nawawi rahimahullahu ta'ala fi babi husn al khuluqi ma naqalahu an anas bin malik radiyallahu anhu malan wanda ya wallaha littafin wannan al hafiz cikakken mahardaci gwani imamun nawawi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ambata a cikin babi na kyakkyawan hali abin da ya cirato shi ya samo shi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala ma masastu hariran wala dibajan aliyana min yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana Anas bin Malik kad khadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin yace bayan anas ya wa manzala sallallahu alaihi wasallama hidima tsawon shekara goma ja'at bihi ummuhu hina kadima nabi sallallahu alaihi wasallam almadinata mahaifiyar anas ta zo da shi lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zuwa madina fa qalat ta ce ya rasulullah hadha anas bin malik yakhdimu ta ce wannan anas dan malik ne na kawo shi domin ya hima hidima kuma wannan na karantar da mu hankali da tsananin tunanin mahaifiyar anas dan malik lokacin da ta ga ya dace ta kawo ɗanta yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama hidima faƙabila rasulullah sallallahu alaihi wasallama an ya hidima manzala sallallahu alaihi wasallama ya karɓa ya yarda ya mai hidima wa da'a lahu an yi barikallahu lahu fi malihi wa waladi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a tun iya ƙaramin shi Allah ya albarkace shi ya mai albarka a cikin dukiyar shi da 'ya'yan shi wa barakallahu lahu fi malihi wa waladihi Allah yayi albarka ya mai albarka a cikin dukiyar shi da 'ya'yan shi hatta qila innahu kana lahu bustanan yuthmiru fi sanati marratayn sai da aka bada labari cewa Anas dan Malik iya da wata garka wadda su biyu 'ya'yan itacenta suke 'ya'ya nan su biyu ake samu in dabino ne maimakon ya yi a shekara ɗaya a shekara biyu sai ya yi shekara ɗaya sai ya yi su biyu min barakatil mali alladhi da'a lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi da dalilin albarkal dukiyar da Allah manzon sallallahu alaihi wasallama yawa Anas dan Malik addu'a amma auladuhu min sulbihi fa balagu 120 waladan ƴaƴan shi wanda ya haifa da tsatsan shi sai da suka kai ‘ya'ya 120 duba kuwa kana haza bi barakati da'awati nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance da albarka addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu ma massa dibajan wala hariran aliyana min yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam layyinatan idza massaha al-insanu fa idza hiya layyina yace ya ce bin taɓa taɓa wani alhariri dibaji da alhariri wanda ya yi hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tamshi kuma mun san menene dibaji ko alhariri mata suna sanya shi wanda yake da tabshin nan wanda in ka taɓa shi sai ya rogaje ya yi yatsa ka tana shiga ciki ko kuma tana yawo haka wannan shi ake cewa alhariri tufa ce wadda Allah madaukaki ya haramtawa mazaje kuma ya halittawa mata ita hannun mazala sallallahu alaihi sallama ya yi wannan nau'in tufa tabshi wa kama alana Allah ya dahu faƙad alana Allah kalba mai yadda Allah maɗaukaki ya tabsassar da hannun shi haka Allah maɗaukaki ya tabsassar da zuciyar shi ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahu da rahma Allah maɗaukaki ne ka tafsasa musu ana nihin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yani sirta layyinan lahum ka kasance mai tafshin zuciya game da su walau kunta fazzan ghalizal qalbi da dai ka kasance mai tsaurin zuciya da tauri lam faddu min hawlik to da da sahabbai sun watse daga gindinka fa'fu anhum ka rangwamta musu ka musu rangwame abin da suka munana wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawiruhum fil amri kuma in ka tashi wani al'amari ka neme su shawara bai da azamta fatawakkal ala Allah in ka sun baka shawara ka dau niyya to sai ka cikakkar niyya sai ka dogara da Allah madaukaki ga Allah madaukaki wa kadhalika aidan ra'ihatuhu sallallahu alaihi wa sallam haka kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma shamma tiban qattun ahsana min ra'ihati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam anas da malik yake cewa ban taba ba shinshina wani kanshi ko so ɗaya wanda ya yi kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi salatu wassalam tayyibur rihi kathiru isti'mal at-tayyib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai dadin kanshi ne mai yawan amfani da turare ne qala hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tayyib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an soya mun an samu son wani abu na duniyar ku mata da turare wa ju'ilat qurratu aini fi salah kuma an aka sanya mun farin gani na sallah nan shine hayyan abin da nake son aikata huwa nafsuhu tayyibun sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da karan kanshi mai kanshi ne hatta kana nasu yatabadaruna ila akhdhi arqihi min husnihi wa tibi har sai da mutane suna gaugawa suna ragangeto ga zuwa ɗaukar gijimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin kyawun shi da ƙanshin shi ويتبركون بعرقه بعرقه هكذا سنا نيما البركة دا جئم زعلا صلى الله عليه وسلم إن كتي عرق جيجيا إن كتي عرق زفا لأن من خصائص رسول صلى الله عليه وسلم أننا نتبرك بعرق بعرقه وبريقه وبثيابه ومن na daga abinda manzala sallallahu alaihi wasallama yake banta da shi cewa muna neman albarka da jibin shi hakanan da yawun shi hakanan da tufashi amma ghairu rasul sallallahu alaihi wasallama fala yutabarraku bi araqihi wala bi thiyabihi wala bi riqihi kuma bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ba a neman albarka da jibin shi ko tufashi ko kuma miyan shi ko lallaran shi domin albarka manzala sallallahu alaihi wasallama na sassa ce tana da nas kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallama babu wanda Allah ya nasi akan cewa iya da albarka ana nema ne ana tunani ne shi kuma bakka kafa tunani da abin da ke da shakku akan shi ibada ko kuma wani neman albarka akan abin da ke da shakku يقول ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط yake cewa ban taba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hidima na mai hidima afwan tsawon shekara goma bai taba ce min ba uff ko so daya yani ma tadajjara minhu abadan bai taba ba kosawa da Anas da Malik radiyallahu anhu ashara sanawatun yakhdamuhu ma tadajjara minhu mala yake nanatawa yake cewa shekara goma iya mai hidima bai taba kosawa da shi ba ko wannan in ba kyakkyawan hali ba da kai mutuka a kyakkyawan hali da wuya zai samu ga musamman ma mutane irin mu a wannan zamani wal wahidu minna idha khadamahu ahadun aw sahabahu ahadun li muddati usbu'in aw nahwihi la budda an yajida minhu tadajjuran mala yace kuma mu a yanzu idan wani yawa wani hidima ko ya abokanci wani tsawon sati guda kadai ko abin da ya kama da haka sai ka same shi ya kosa da shi da in ana dan mutunta haka da an samu sati kwana goma sai ka ga ana wagara ka ana gaya ma magana da dada farko ba a gaya ma ita na'am lakin na rasul sallallahu alaihi wasallam ashara sanawat sai dai manzala sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma bai wa anas bai kosa da anas ba bai wagare shi ba وهذا الرجل يخدمه ومع ذلك ما قال له أف قط يا من هدما بتبتش من بكشك أف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت إيكي تشا هك بتقب وانا أيكة وانا أبو مزالة صلى الله عليه وسلم يتي دمك أيكة وانا kuma la shakka wannan ma'ana ana nihin ma'ana abin da bai saba wa shari'a ba domin da duk abin da ya saba wa shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayya jinkirin yawa mutum magana ya mai da mutum akan hanya ma annahu khadamahu wa kadhalika ma qala lahu lima fa'altahu wa lima lam taf'al kaza wa kaza bai ce ba dan me ka aikata ko dan me baka aikata kaza da kaza ba fa kana alayhi salatu wa salam yu'amiluhu bima arshadahu Allah azza wa jalla ilayhi fi qawlihi khudh al-'afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin zala sallallahu alaihi wasallama iya mu'amalanta anas da dukkan mutane da abinda Allah madaukaki yayi mai nuni akan shi zuwa gare shi a cikin kalkashin fadar shi da yake khudhul afwa ka dauki abin da ya saukaka daga gare su nan ba rangwame ba wa amr bil urf sannan kuma kai aiki da kyakkyawa wa a'rid anil jahilin ka kauda kai game da jahilai atadruna mal'afu mala yace kun san menene afu a nan ma afa min akhlaqin nas abin da ya saukaka daga halayen mutane wa ma tayassara da abin da ya saukaka dai yani khudh minan nas ma tayassara ka rika daga mutane abin da ya saukaka da halin su kai hakuri da saura wala turida an yakuna nas laka ala ma turidu fi kulli shay kuma kai ya kasance kaso ga mutane ya kasance mutane su kasance kamar yadda ka so su kasance haka na a cikin kowane abu ne wanda bai yiwa kana son mutum ya kasance yadda kake so kullum a cikin komi bai yiwa na'am man arada an yakuna nasu lahu ala ma yurid duk wanda ya so mutane su kasance a bisa yanda yake so fi kulli shay a cikin kowane abu fatahu kulli shay to komai zai kubce mishi domin ba ya samu ba walakin khudh ma tayassara sai dai kai hakuri ka riki abin da ya saukaka daga gare su amilin nasa bima idza ja'aka qabilta ka amalanci mutane da abin da in sun zo ma da shi ka karba wa in fata kalam tagdab kuma abin da ya kumce ma ka kai hushi kai hakuri ولهذا قال قال لي ما قال لي شيء دليل haka ana sai ce mazala sallallahu alaihi wasallam bai ce mun bali shay'in lam af'alhu abinda ban aikata ba lima lam tafa'al me yasa baka aikata ba kaza wa kaza baka aikata ba kaza da kaza wa hadha min husni khuluqihi alaihi salatu wassalam wannan na daga kyakkyawan halin manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi wa min husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallama annahu kana la yudahinu an-nasa fi dinillah na daga kyakkyawan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayya saurarawa mutane a cikin addinin Allah madaukaki misali ya lallabe su lallashe su ko kuma yayi kamar ya yarda kuma ba haka nan bane kamar haka nan ne ba haka nan bane bayya yi duk abin da ya saba wa shari'a ta Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kyale mutum akan shi baya mai rangwame wala yafutuhu an yutiba qulubahum kuma haka nan bayya kubce mushi ya dadadar da zukatansu duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani zai dadadawa sabon shi zukata to zai dadada musu فصعب بن جثامة جثامة رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم محرم جثامة الصعب بن جثامة ya wuce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ciki yake cikin ihrami wa kana sa'abu bin jathama adda'an ramiyan mutum ne wanda ya zamanto gwani ne a halbi mahorauci ne adda'an ayyani sabukan mai gaugawa ne ramiyan mahalbi ne yani yujidur ramya ya iya halbi ya kware a halbi falamma nazala bihi nabi sallallahu alaihi wasallam daifan lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya sabka wajen sabu dan jassama iya matsayin bako iya cikin aikin haji ra'a annahu la ahadun akrama daifan min cewa ga sai ga babu wani wanda yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi karamcin bako a karrama shi fa dhahaba yusidu lirrasul sallallahu alaihi wasallam saidan sai ya tahi ya farautowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abun farauta fasada lahu himaran wahshiyan sai ya farauto mushi jakin daji wanda jakin daji jakin daji halak ne wa kana fil jazirati al arabiyyati fi dhalika al waqt kathirun min as sayd mala yace ya kasance a lokacin jazira ta larabawa tana cike take da kayan abun farauta lakinnaha qallat sai dai a wannan zamani ta karam ya karamta sada lahu himaran wahshiyan wa jaa bihi ilayhi fa raddahu nabi sallallahu alaihi wasallam sab dan jasama ya farauto wannan jakin daji yazo da shi wajen manzala sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya maida mishi bai karba ba fa sa'uba zalika ala ala sa'ab sai wannan abu yayi tsanani akan sa'ab kaifa ruddu nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyata yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai maida kyautar da ya mishi maida mishi kyautar da ya mishi fa taghayyara wajhu sai fuskar shi ta canza ya shiga cikin damuwa lamma ra'a ma fi waji tayyaba qalbahu wa qala lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga halin da Sa'ab dan Jassama ya shiga kan rishin karɓar wannan kyauta da yayi sai ne mai daɗaɗa ya faranta mai zuciya ya faranta mai dai wakala sai ce inna lam narudduhu alayka lam narudduhu alayka illa anna hurum ba mu mai dama wannan ba kyauta da kai sai kasancewa mu muna cikin ihrami ne ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني محرمون muna cikin ihrami. والمهرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله shi kuma mai ihrami wanda yake cikin aikin hajji ko umra bayyacin abin da aka farauto saboda shi amma inda aka farauto ba saboda shi ba to wannan ya halatta falau anna anna muhriman marra bik wa anta fi baladik da dai wanda ya zamanto mai wanda yake aikin hajji ya huce wajen ka kai kuma kana garin ka wa muhrim wa sitta lahu saidan ka farauto abun farauta ka kawo mashi aw dhabahta lahu saydan ko ka yanka mai abun harauta indaka fa innahu la yahillu lahu an ya'kula min bai halatta bai ci wannan abu tunda dan sabar da kai yayi bai halatta ya ci wa zalika li annahu mamnu'un min akli ma sida min ajli wannan kuma saboda haramun ne mutum ya ci abin da aka harauto saboda shi a halin da yake cikin ihrami amma idan lam taqsud minhu ajalik min ajlihi amma in kai ka horoto ba kana nihin ka horoto saboda shi bane ba fa sahihu annahu halalullah a mafi ingancin da maganganun mutane cewa ya halitta a gare shi ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه دليلا هكما زال صلى الله عليه وسلم يتدق أبندا أبو قتادة يهروتو نعم لأن أبا قتادة لم يسده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم دوما أبو قتادة ده يهروتو وانا أبو هروتا بهروتو شبا دم الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة ما ليتي وانا شيني ما في كاوان أبن دا أكفدي نما غنغنم معلماء أتكي وانا حكمتي أنه إذا سيد الصيد من أجل المحرم كان حرام عليه cewa idan aka horoto wani abu aka kawo mai ihrami kuma an haroto saboda shi ne to haramu ne ya ci wa in sadahu al-insanu li nafsihi wa at'ama minhu al-muhrim fala ba'sa idan mutum ya haroto wa kanshi kuma ya ciyar da abin da ya haroto daga wanda yake da ihrami to wannan ba laifi ala anna ba'd al-ulama'i qala inna al-muhrima la ya'kul min as-sayd mutlaqan wasu malamai suka tai kan cewa a'a mai ihrami bayyacin abin da aka haroto kwata-kwata sai da min ajlihi am lam yusad an harauto saboda shi ne ko ba a harauto saboda shi ba qalu li anna hadith sa'ab bin jathama mutaakhir an hadith abi qatada suka kawo kaida cewa hadisin sa'ab dan jathama yayi jinkirin zowa akan hadisin abu qatada fa inna hadith hadith abi qatada kana fi ghazwati ghazwati al-hudaybiyah fi sanati as-sadisati domin hadisin abu qatada ya ya zo ne ya tabbata ne a cikin yakin hudabiya a shekara ta shidda da hijira wa hadisu sa'bin jathama fi hajjatul wada ita ce kuma hadisin abu jathama ya kasance ne a cikin hajji ta bankwana fi sanatul ashira a cikin shekara ta goma tsakanin su shekara hudu kenan sai kenan malaman da suka faɗi wannan magana suna ganin hadisin wancan ya shahi wancan hadisin abu katada ya shahi wancan hadisin Uh, hadisin jathama sabu ya shahi hadisin abu katada kalu wa yukhadh bil akhir fal akhir kenan sai ayi riko da hadisin da ya zamanto na karshe walakin al qa'idatu al usuliyatu al hadithiyatu ta'aba hadha al qawl sai mala yace sai dai ka'ida ta usul ta hadisi ta sabawa wannan magana li'annahu لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع malamai suka ce ba a karkatawa ya zuwa rinjayar da wani hadisi ko wani hukumci akan wani hukumci sai in haɗa su wuri guda bayyayuwa to a lokacin nan sai a karkatar da mene a ta yi akan tarjihi amma idan za a haɗa wannan hukumcin da wancan da hukumcin kuma babu cin karo tsakaninsu to wannan sai a haɗa fa idza amkana fala nasr kina idan ana iya haɗa su guri guda a hutar da wani hukumci to wannan shine yahi ba a karkatawa ya zuwa shahi hukumcin wancan wal jam'u huna mumkin mala yace kuma haɗa hukumci anan haɗa wannan hadisai anan abu ne mai yiwuwa wa huwa an yuqal shine a ce inna sayda in sayda li ajli al muhrim fa haramu a ce idan an farauto abun farauta dalilin mai irami to wannan haramun ne wa in sadahu li insanu li nafsi wa at'ama minhu almuhrima fala ba'as in kuma mutum ya farauto dan karan kanshi ne ya ciyar da wanda yake ɗauke da ihrami to wannan babu laihi wa yu'ayyudu hadha hadith abdullah hadith jabir bin abdullah kuma wannan magana na karfafa da hadisin jabir da abdullah anna nabiya sallallahu alaihi wasallama kala saidul barri halalun lakum ma lam tasiduhu aw yusad lakum ina farauta ta abun farauta na doron ƙasa ba ruwa ba halak ne a kanku lakum ma lam tasiduhu in dai ba ku ba kuka farauto shi ko kuma ba a horoto shi ba saboda ku sai zaman to haram wa hadha tafsilun wadih mala yace kuma wannan bayani ne karara malam tasiduhu aw yusad lakum alhasilu anna hadha alhadith abin da yake dauke dai tabbatacce cewa wannan hadisi hadisu sa'd bin jathama radiyallahu anhu fihi fa'idatani azimatan mala yace a cikin wannan hadisi akwai fa'ida guda biyu masu girma al'ula fa'ida ta farko annan nabi sallallahu alaihi wasallama la yudahinu ahadan fi dinillah zala sallallahu alaihi wasallama bayya saurarawa kowa a cikin addinin Allah madaukaki bayya bar mutum akan kuskure ko kuma saboda wani darajar shi da girman shi ga a ya karkace da abinda addini a a wa illa lakana qabila alhadiyat min sa'ab in ba haka ba da ya karbi wannan kyauta daga sa'ab dan jathama wa sakata irda'an lahu da ya kyale ya ce na karɓa saboda ya yardar da shi wa mudahanatalla lakinnahu sallallahu alaihi wasallama la yumkin an yaf'al hadha sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yayi wa ya aikata wannan abinda kai da kanka baka yarda da shi ba kuma ka kwatanta ka yarda bai ya haka nan fa'ida ta biyu annahu yanbaghi lil insan an yajbura khatira akhihi ya kamata ga mutum ya ya dasa ya taitayi hankalin ɗan uwanshi ana nihin ya yi ƙoƙarin daɗaɗa ran ɗan uwanshi idan fa'ala ma'ahu ma la yuhib idan ya mai abin da bai so to ya yi ƙoƙari ya yarda da shi ya yi abin da zai sanya mai farin ciki ya yaye mai wannan damuwa da ya shiga wa bayyana sababa kuma ya yi wa bayanin sababi da wani abin da na yi ma na ga ka damu to da Allah ka yi haƙuri sababi da na yi shi ne saboda abu kaza da kaza da kaza hausa suna cewa idan halshe na canzawa ba a samun bacin rai a kwantar mai da hankali li ajali an tutiba nafsa ba don komai ba saboda ka daɗaɗar da ran shi wai ta ma'innu kalbu kuma zuciyar shi ta samu kwanciyar hankali fa yana haza min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin tafarkin tabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu tsaya akan wannan hadisi abinda muka hadisai da bayanin su abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk an jaha an jaha kuma dole sura a yi sallah ko sai dai ke muna can karshen ta suna can suna suna ta kallon عليكم ورحمة الله